malami malam ahmad muhammad koko ya zo shi ma yana da minti sha biyar insha Allah tare da shi akwai alaramma anas abdullahi yalwan shandam alaramma anas abdullahi yalwan shandam ka zo ka karanta wasu ayoyi na alkur'ani kafin isowar malam ahmad muhammad koko Malam Ahmad Muhammad ka matso kusa mintocin suna da ɗan takaituwa sosai.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم هو الأمر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم da muka haɗu a wannan babban birni namu mai ɗimbin tarihi da albarka wato garin abuja kuma a wannan babban ɗakin taro wanda wannan kungiya tamu mai albarka kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta tarayyar Najeriya ta shirya karkashin rabidatul alamin islami muna ina karanta mana gaisuwa ta addinin musulunci wadda Allah ta'ala ya shar'anta manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sunnantar ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa musulmi kamar yadda aka gani duka karatunmu zai zanna minti goma sha biyar kuma tsayawa a wannan bagiran gaban malamai aiki ne na manyan malamai kuma aka ɗora mana nauyin mu tsaya mu ce wani abu Allah muna roƙo muna bara saboda girmanka da rahamarka Allah ka samu yi aikin gardonka kuma kai kaɗai kuma Allah kai mana agaji ka amsa mana kuma kai mana kariya kada mu ɓata aikin bayan ka amsa ya ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda ya rage mana yanzu a wannan duniya shine kowane dan adam daga cikin mu yayi kokari ya gyara alaka ce tsakani ne da ubangijin da ya halicce shi kowa ɗaya daga cikin mu ya koma ya kalli menene tsakani ne da Allah domin ya gyara wannan abin kuma mu ci gaba da addu'a ubangiji ta'ala ka yi mana agaji Allah ka sa ƙarshen abinda za mu faɗa a rayuwar duniya ya zamo shi ne la'ilaha illallah. ‘Yan uwa musulmai, a yanayin ƙasar Najeriya da muke ciki a yau, akwai buƙatar da malaman Najeriya, da ‘yan agajin Najeriya, da almajiran Najeriya, da mahukuntan Najeriya, da ‘yan kasuwan Najeriya, da ‘yan siyasan Najeriya, da sarakunan Najeriya, da matasan Najeriya. kowa ne ɗaya daga cikinmu mu koma mu yi nazari tsakaninmu da Allah akwai abubuwan da muka rasa wa'anda muna neman su muna buƙatar su ya kamata mu je mu nema wa'annan abubuwan domin Allah ta'ala ya dawo muna da matsayar da muke da ita a inda aka fito domin mustaqabalinmu ya zama mai kyawu ya ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kamata a ce mu yi karatun tanatsu akwai abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mu alqur'ani ya tarbiyantar da mu daga cikin su akwai dabi'a ta godiya ya zammu zamo bayin Allah masu godiya ga ni'imar Allah ya ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an rage mana godiya ba mu da godiya a Najeriya mafi yawan al'ummanmu mafi yawan talakawa ba sa gode ma ni'imar da Allah ya musu ‘yan siyasan mu ba sa gode ma ni'imar da Allah ya musu wannan abin da Ubangiji ya yi alkawali a cikin alkur'ani Allah ya ce wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum mun ji wannan wa la in kafartum in inna azabi lashadid Allah alƙawali yace na rance da ƙarfi na da buwayata Allah yace innan muku ni'ima kun ka gode yace la na rantse da ƙarfi na da buwayata la azidannakum wallahi sai na ƙara muku ya ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku je ku bincika ku gani duk kukan da muke yi a Najeriya kasashen da an zagaye ga Najeriya in zaka je ka zagaya mun fi su arfa abincin ci mun fi su arfa dukkanin kayan masarufi na rayuwa mun fi su amma in ka iske mu ɗabi'an mu ta kuka ce mafi yawa kasashen da muke zagaye da su suna koyi da Najeriya wajen ɗabi'un Najeriya amma ɗabi'un 'yan Najeriya ba mu gode ma ni'imomin da Allah ya mana a Najeriya ɗaya zaka iske soja da kakin soja yana zagin ƙasa ta Najeriya ɗan sanda da kakin ɗan sanda yana zagin ƙasa ta Najeriya kai yau ma in kana malamin addini kana son ka samu followers waɗanda za su sanya maka za su dube ka yi kokari ka nemi wani mai mutunci ka ci mutuncinsa yanzu za a ce wannan malamin bai da tsoro wai mi ya zagi gwamnan ƙasa tai wai mi ya zagi shugaban ƙasa tai wai mi ya kalli wani jagora daga cikin jagorori na addinin musulunci saboda bambancin kungiya ya ɗebe masa albarka yanzu don girman Allah malamai wannan ɗabi'a ce wadda annabi Muhammad ya karantar da mu ku kalli yadda aka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kalli yadda aka yi manzon Allah ya bar Makka yana son ta Allah ya ce zan mai sheka a Makka amma a Qur'ani babu inda annabi ya ce Allah ka tsine wa mutanen Makka annabi bai masu wannan addu'a ba amma yau a Najeriya ba wani shugaban addini wanda ya wuce a ci zarafinsa abin ban takaici ma sai ka iske malamanmu matasa na ahalin sunna ko wane malami kokari ya kai ya samu masallacinsa da yake karatu bari ya kalli shugaban wata kungiya don ya ci mutuncinsa domin ya samu followers ya ku al'ummar manzon Allah ba a girma da wannan ku je ku kalli malaman da suka gabace ku sun yi kasusuwa masu zafi kuma yau suna nan raye amma kasusuwan sun bace amma je ka kalli kaset din Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ta gamma da hullahu bi rahmatihi karatun da malam Gumi yayi je ka duba yana nan ana yadawa kuma yau malam gumi yana da shekara talatin da hudu a kabari kwance amma karatun bai bace ba sheik ja'afar mahmud adan kano allah ka ji ɗan malam jafar da abuwa da gafara malam jafar ya aje kafa ya karantar da addini ya mutunta masu mutunci ya mutunta masu girma je ka saurari kasin din malam ja'afar kamar bai mutu ba yana nan raye yanzu nan da nake magana sheik ja'afar mahmud adan kano yana da shekara tara da wata hudu a cikin kabari kwance amma karatun nasa bai tsaya ba ka je ka duba ka ga karatun sheik malam muhammad awal albanin zaria har yanzu karatun bai tsaya ba ya ku matasa ku nemi girma a wajen allah ku nemi girma ku nemi ɗaukaka a wajen allah ba da yawan magana ne ake samu ba ba da yawan ai allah yana kallon ikhlasin ka ne sai allah ya ɗaga daraja aikin da ka yi abu na biyu da nake kira a kai ne ya ku bayin Allah mu yi kokari mu ɗebe kiki juna a cikin zukatanmu hasada ta mana yawa in wane ya samu sai ran kai ya ɓaci me yasa ya samu ɗan majalisa me yasa wane ya samu ciyaman me yasa aka yi ma wane gwamna me yasa wane bai wuce na haul wadihi ba amma gani na iya alfiya na iya kaza na iya kaza amma shi ake ji ba aji na ba matsala ta bace Allah ce narfa'u darajatin man نرفع درجات من نشاء mun ji wannan إن ربك حكيم عليم wallahi in kuka je kuka duba hatta matsalar tsaron Najeriya da muke famuwa da ita tana ɗaya daga cikin abin da zai baka mamaki akwai kiki juna da muke ciki na rantse da Allah ba labari ake bani ba jiyau nike ga nau nike an kama ɓarawo ɗan kidinafa yana ga hannu yake ba da labarin ubanai da aka ɗauka shi ya ba da sunan ubanai an ka ɗauke shi an ka kai ubanai daji aka ba ubanai kashi aka an shi kuɗi ga hannun ubanai an ka ‘yan mai saboda girman Allah jama'a wane lalaci ya wuce wannan wallahi na san matar da ta gama kai da barayi aka sace ta don a anshi kuɗi a hannun mijinta na san ta ba labari ake bani ba ya kuwa umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rashin amana ya mana yawa ya kamata mu kalla mu duba mu ga ya za a yi mu dawo mu yi maganin irin wa'annan matsalolin kiyayya ta yi mana da yawa Allah bai yi alƙawarin kowa sai ya san mai arziki ba Allah ya raba arzikin kowa ya bashi akwai buƙatar mu gyara mu zan mutanen kirki Allah in ya tashi baka arziki ta ko ina yana iya baka arziki don haka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amana Allah baya yafi amana ya ku bayin Allah amana ba Allah bai yahi amana kuma amana ta yi mana karanci yau babu amana ga abokan zama babu amana ga abokani babu amana tsakanin miji da mata kai yau rashin amanar yayi yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Abdullahi ibn Mas'ud yace yu'tabil mar'i yawmal qiyama za a zo da bawa ranar tashin alkiyama Allah yace mai addi amana ta kai ya fulan ka bada amanar da aka baka ya kai wane yace kai ba ya rob Allah ya zan iya bayar da amana wa kadi zahabatid duniya a duniya aka bani amanar kuma duniyar ta riga ta wuce ba za a dawo da ita ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan dan adam din bayan yayi kasawa Allah zai ce mala'iku in taliqu bihi ila alhawiya ku juya da shi zuwa wutar hawiya a juya da shi zuwa wutar hawiya fatumathila lahu amanatuhu a siffanta mai amana ta fayaraha ya gane ta faya arifu yarifuha ya gane ta ka hayatiha yawma dafa'at ilayhi kamar ranar da aka bashi amanar ana neman ya je ya kawo amanar in ya kawo amanar zai kubuta gaban Allah zai gangara a cikin kasar wutar jahannama domin ya kawo kawo wannan amana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a riwaya Imamu Bukhari da Imamu Muslim wadda Abu Huraira shi ne marwaicin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsu Abi Huraira ta biyadihi wallazi nafsu Abi Huraira ta biyadihi wallazi nafsu Abi Huraira ta biyadihi inna qa'ara jahannama la sab'ina harifa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da ubangijin da ran Abu Huraira yake a hannunsa zurfin wutar jahannama in an fada tafiyar shekara 70 ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yahwi fi asariha kuma lokacin na zai gangara a cikin kasan sai ya tai ya kinkimo amanar zai azo ta saman kafada ya tattakalo ya tattakalo shekara ta 70 da ya fada wajen daukowa in zai fito shekara nawa zai yi to annabi ya ce fa'iza nazara zanna annahu kharijun minha zai ga yanzu in ya kawo amanar ya kubuta zallat an manki bai sai amanar ta kubuce masa ta koma inda ya ɗauko ta ya koma ya ɗauko ta wa'iza nazara zanna annahu kharijun minha in ya ga yanzu in ya kawo ya fita zallat an manki bai sai ta koma kubuce masa annabi ya ce haka za abadal abidina wallahi har ibidin abada haka zai ci gaba ba zai fita ba kuma yau wannan amanar tana cikin abubuwan da suke da nauyi abdullahi dan mas'udin da yake ba da labarin yana ba wani bawon allah labarin lokacin akwai sahabin manzon allah sallallahu alaihi wasallam barra'u ibnu azib wannan tabi'in yace waje ne yace ya iske ibnu ya iske barra'a yace ya barra'a asami ita ma qala ibnu mas'udin ko ka ji abinda abdullahi dan mas'udin yace yace ban ji ba ya karanto mai hadisin sai da aka kawo nan yana karanta mai yace sadaka ibnu mas'udin dan mas'udin yayi gaskiya al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ilimi amana ce iyalin mu amana ce kungiyar izala ma tana hannun ku matasa matsayin amana shek imamu abdullahi balalau ya mana adalci ya ce hadisi in ya inganta a faɗa ƙungiyar izala ba ta da ƙaidi ku daina zagin shek imamu abdullahi balalau in akwai gyara ƙungiyar sake take a gyara ya ku al'ummar manzon allah sallallahu alaihi wasallama a tarihin rayuwar addini abinda ƙungiyar izala ta yi ta cincinta a yi mata addu'a allah ya mata albarka allah ka yi ma izala albarka allah ka yi ma 'yan izala albarka shugabanninmu na farko har zuwa na yau Allah ka yi musu albarka Sheikh Imamu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da Sheikh Abubakar Abdullahi Giro da Sheikh Imamu Ikara da Dr. Alhassan Sa'idu Adan Jos da Habibu Yahaya Kaura da sauran jagoransu Sheikh Ismail Idris Allah ka gafarta musu kada su da afuwa da gafara Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh